فاتحة لصوت الفاتح الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أقولك الخاتم وما سبق ناصر الحج والحج والهادي ناصر بك المستقيم وعلى آله حق درهم العظيم ورضي الله عن صحابي رسول الله sallallahu alaihi wasallam ala hawla quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya shi mata shede na hadal mahdari wa ta dafi bi nadra da na bi zafari alhamdulillah barkamu da maulidi mun gode Allah kuma mun dawo cikin karatun wa'annan wasiƙu na shehu radiyallahu anhu risalatu ila alhaji abdullahi yas wannan wasiƙa ce ta shehu radiyallahu anhu sai zuwa ga ɗansa maulana khalifa alajar abdullahi na saudi allahu an madinatu kaula ama alfin wasu miyata wasu bilin hijiriya daga birnin kaula shekara su dubu ɗari uku da saba'in da hijira alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim alikin middin alhamdulillahi lazi lam yattakhizu waladan wanda ya tabbata ga Allah wanda ya tabbata ga Allah wanda bai riƙe da ba nan ya tahi zuwa da bai kida ba walam yakul lahu sharikun fil mulki kuma shi ubangiji din nan wato wani abokin tarayya a mulkin sa babu ayan Allah bai da abokin tarayya cikin mulkin sa walam yakul lahu waliyyun min az-zulli Allah tabaaraka ta'ala kuma ba shi da wani majibincin lamari wa kabbirhu takbira wanda aka ka girma shi girmamawa shurdalan a sa dan yankara da ki kowa tuko ka alhaji abdullahi ga rubuta takarda ma haifa da jin wani abu ma kai ji wani abu ma a ranka tukunna alhamdulillahi allazi lam yatahid walad yau guda ta daga Allah da bai riki dawo tun kai ka fara ji fa kai alhaji abdullahi kaka ji wani abu kan nafsu ta motsa kan nafsu ta motsa ma ya ji cewa wai ai kaza shi dan shehu ne gashi an rubuta takarda kaza to lai ta gaza Allah bai bari ki dawo ma tukunna kaka ji da can wannan sawa ta shigo ciki magana ake ta muriji da shehin sa kawai yanzu shehi ne rubuta wari da takarda daga baki da alhamdulillah godiya tabbata ga Allah Allah zai hadana da haza wanda ya shirya mai zaga wannan aiki da muke kansa wa ma kunna li nahtadiya ba mu kasance za mu shirya ba bai zama lalle a ce mun shirye zuwa ga wannan aiki ba la ana hadana Allah in ba dan dai Allah ya shirye mai zuwa gare shi din in ba da Allah mana gata ya dora ma wannan hanya ba da bai zama lalle ba ya zama mun shirye zuwa gare ta ba gani alhamdulillah kasiran wanda ya tabbata ga Allah da yawa me ya kuyi nata alhamdulillah kasiran wanda ya tabbata ga Allah wasu sato salamu ala awwal barar ta zalliyati sanati da amince tabbata bisa farkon bayyana a cikin tajalliyoyin ubangiji wane ne tudallin farko da ya zama bayyana ta salati gare shi sallallahu alaihi wasallam shine al-abd al-abd allazi sawwadahu al-haqq ba wanda ubangiji ya shugabantar da shi shi dai gashi bawa ne amma zama shugaba mm wa mallakahu mulkan kabiran kuma ya mallaka masa mulki mai yawa wa ala alihi wa sahabatihi salatin nan ya tabbata ga alayen manzala da sahabbansa allazina ahalahumullahu wayanda Allah ya mazawantar da su wato wayanda Allah ya ba su cancanta bi an kanu da Mustafa wa dinihi zahira sai kasancewa manzala ta sallama sai kasancewa addinin manzala wato sanadi suka zama masa wato karfafa Allah ya ba su dama suka zama karfafa ga Allah a manzala suka zama karfafa ga addinin manzala sallallahu alaihi wasallam daga baki da ma badu ma duk wannan abu da ya gabata fa ila walad habib wannan takarda ce zuwa ga da masoyi dana kuma masoyi wa sayyidul adib shugaba kuma wanda yake wato adibi al-arif alhaji abdullahi sani shi ne alhaji abdullahi na biyu eh tunda baban shehu ba san sa alhaji abdullahi ba dan haka sunan ma da aka sa shi wannan babban dan na shehu to da ba sunan mahaifin ne alhaji abdullahi wancan shi sa to alhaji abdullahi sani kenan alhaji abdullahi na biyu ibnu ibrahim al-awwali dan ibrahim na farko yes yi mana to to ai ibrahim ibrahim za su biyo bai kuma za a samu bayi bayi da yawa da har ran kaje ko ka zama yana bayi shi sa ka ce bayi sai ka ce bayi na wani haka za ka sa faɗa baya da abdullahi baya lamin baya kowa kusan babban ɗansa bayi don manyan yayan suna shehu ibrahim suke samu su mafi yawa da haka haka duk kusan haka ne shehu da yana da bayi shehu da yana kenan shehu da yana da bayi shi alhaji abdullahi da bayi suna da yawa shi ka ce bayi a halar hika hudu nawa tukun yawa wadda aka toga da farko shehu ibrahim alhaji abdullahi na biyu dan shehu ibrahim na farko ibn alhaji abdullahi eh shi ibrahim kuma dan alhaji abdullahi na ɗaya kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yalin shi da ilamu ina sanar da kai ina sanar da kai bi anni wa qaftu ah wa qaftu da Allah ba ta hanki ta kawo ina ina sanar ina sanar da kai bi anni wa qaftu azara sa cikar garra ina sanar da kai cewa na kan takardar nan mai mai haske na kan takardarka wai ni ahmadullah allazi la ilaha illa huwa ina gode wa Allah da ba wani ubangiji sai shi as'aluhu as'aluhu ta'ala kuma ina roƙon sa an yi zidaka basatan fil ilmi Allah ya ƙara maka budi a cikin ilimi Allah ya ƙara ma budi cikin ilimi wajen simi ya ƙara ma budi a cikin jiki mana ya baka lafiya ya ƙara maka rafu duka baki da wai da rakan fil ilmi Allah ya ƙara ma ruska ganewa wal fahmu da fahimta a cikin ilimi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah ka ba mu sanyin idaniya a cikin matayenmu ka ba mu sanyin idaniya wato a cikin zuri'armu waje an na da mutuƙina imama Allah ka sanya mu zama wato jagorori ga masu tsoron Allah ba wai mu zama masu tsoron Allah kaɗai bai zama mu ne jagororin su ma mu ne ma jagorori wa ci tsoron Allah Allah ka sanya maka daga baki da to Allah ba mu sanyin idaniya a cikin matayenmu da zuri'armu baki da shi kamar da Allah ke faɗa Qur'ani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ce ku yi hankali ba cikin matayenku da yayayenku ba ku abokan gaba ku na aka fahdharuhum ku kafa kafa da su ku kafa kafa da su zuri akali kai ka haife su in ba sa'a ba sai zama su ne abokan gaba ko su za su kai lahira ma gawa to da ma za lahira ne kawai da sauki sai an yi halaka mutum gaba ɗaya bar hanyar Allah suna iya halaka mutum gaba ɗaya bar hanyar Allah duka sai na hidiru alaihi salam ya ga nan Musa da ya dauki sharbebeu ya gabza wani itaka yaro ne karayi ya dauka ya sa wuka ya datse makai ita a ƙasar nafsan zaki ya tabi gar nafsin kai da ƙarshe shi da kura to fa ka zo da abin kifa yanzu ka kashe mutum haka kawai a tsarkar rai bigayar nafsin kuma abin haushi ma bai kashe wani bashi ai annafsu bin nafsi Allah ya ce da wani ya kashe sai a kashe shi amma yaro karami na farko da tsarka ne saboda bai ma bai ma isa balaga ba balle ma ya sabu balle a ce hukuncin shari'a ne ya haushi sannan kuma kaga bigayar nafsi kenan to zaki yasin kenan sannan kuma bigayar nafsin shi bai kashe kowa ba inda ya kashe wani ko da karamin yaro ne ya kashe shi ma saboda kisasi ya kashe wani to duk ba ai ba kuma kai ka kashe mutum bai kashe kowa ba kuma tsakar rai da ya tashi ba shi amsa ya warware mai sami yace da shi amma gulamu a kana abuwahu mumine ne ah shi na an yi wani hika homa duk yana mafafa kaji inda matsar take shi wannan yaron da gani iyayensa guda biyu mumine ne amma mun ji tsoro in ji hidiru imana manya mun ji tsoro ne ji hidiru an yi hika homa duk yana mafafa ƙarshe abin da zai fara da kasu zai sai mai da suka farai suna bala'in sansa kuma Allah ya rubuta cewa mutum kirki wani yana ba zai tashi da wani hali na kirki ba mutum banza ne zai kauta hanya to muka kyale to sai ya halaka saboda sai sun halaka su iyayen biyu saboda sanda suke mai ashe ina mina mina zaji ku mawalaikum adu wallakum shaku abokan gaba ku a cikin zuriya kuma yaro zai kai mutum iyayensa ga halaka ya kai su ga wuta a gaba masiba kenan haka ga matan ma ma ba gane yaren ƙwararri wadda ka gane yaren zamani ya yi yanzu na kwaji an ɗebi ruwan zafi ya yaba musu wata ta ɗau fetur ta zuba wai ta kunna ma wuta wanta me ba wani ta jihohi da kan bene ya faɗi ko har lahira fa gaya haka kawai da iskanci da wani iskanci ne wannan ba wani zancen wani kishi gora iskanci ne kawai duk ba wani zancen wani iskanci aka yi kishi a kuka ne abu a gani Allah kiyaye mu yasa Qur'ani yake addu'a kuma wannan da ce kirki Allah ka ba mu sanyin idaniya a cikin matan mu da ƴaƴan mu ka gani sai Allah biya da su zai ga uwa sun hmm alayhi sallallahu alaihi wasallam yakunu biha naslihu datan wa aliya haka shi yake addu'a albarkar salati da aminci ga manzo Allah sai sama Allah ka sa nasali zuri'a ta ƴaƴan da suka sarga jiki na su zama hudatan shiryayyu su zama shiryayyu wa aliya su zama madaukaka kuma zama shiryayyu kuma madaukaka duka ba shi da to ya gani wai ni yawo da cewa ni ya dana wa qurrata aini eh san idaniya ta usika usi nasi ina maka wasiya ina kaina wasiya fitata wallahi ina maka wasiya ko yana kana wasiya fitata wallahi bi Allah tabaraka ta'ala bi sirri wal jahari asrai da boye ina maka wasiya da wannan bi sirri wal jahari wa tasihil aqdi ma Allah ta'ala ina maka wasiya da sabunta kuduri a zuci tare da Allah mana abinda kudurci a zuciya ka imanin ka da Allah ka sabunta shi ka sabunta imanin ka da Allah Allah ta kasu da bihara ka tuka illa wajahu ka rufe komai duk motsin da zaka yi komai me zaka yi ka karfi komai sai zatin Allah tabaraka ta'ala la siya ma inda kasdika baita inda kasdika baita hurma azam balle ma lokacin da ka nufi zaka tafi dakin sai kirfi domin zan Allah Abdullahi ya rubuto shehu ne yana ban kwana zai tafi aisha shi to shine shehu ya rubuta masa amsa yake da wayannan kalmomi daga waki da to balle lokacin da kake niyya zaka tafi dakin Allah bi alharama zaka tafi aikin haji to lalle ne fa ka caje zuciyarka ta zama ta nufi komai sai Allah duk gaba da bala'i kullum ga rado ta yi zama ka da wata manufa in lamta sa al'amuri ta'ala sai dai wato kwatanta aiki da abinda umarnin Allah ne wato baka da manufa in banda bin umarnin Allah Allah ne ya ce a aiki hajji zaka je kai shikenan bi a da'i fadisul hajji lahu cewa zaka je ka bada aikin hajji zaka yi aikin hajji ga Allah iktida'a bir rusuli saboda koyi da manzanni din manzannin da Allah ya yi da tunu sunan dakin aha shi ne shawarar dalla yake faɗa yake ko ba komai ko ba umarni ba ne a ce ɗakin nan bai da wasu daraja umman da cewa da annaba sun sun kewaye shi a ya ishe shi girma kowane annabi da zai kewaye ɗakin ba annabin da ya ƙasa gudu kowane da Allah umarci shi je ka aba kuma kuma je kewaye ɗakin nan to ko dai iya naka tsaya a ce iya darajar ɗakin kenan sai annaba da sun taɓa kewaye shi a ya isa su ya isa biza tafi sai gaba shida wa harij albaka min jami'il akwani ka fitar da zuciyarka daga dukkanin kaunu gaba daya kar ta ci da komai sai Allah daga dukkan kaunu la tu sakin wa la tu alif illa khidmatu sayyidika wa maulaka wa khalidika wa raqib wal muhaimin alayka fi sa'ir dan wuratika ma shuhudu mannihi fi zalika kar ka sanya komai a ranka wala tu alif ka saba da komai illa khidmatu sayyidika sai hidima ga shugabanka wa maulaka kuma jibancin lamarinka wa khalikika kuma mahaliccinka tabaraka ta'ala war raqibi kuma wanda yake mai kula da haihuwar shi wal muhaimin alayka wanda yake mai rinjaya kanka fi sa'ir ta daura tika a cikin dukkanin wato wani motsinka duk wani abin da zaka yi zama Allah kawai ka nufa a cikin sa mm daga ba shida ma shuhudu mannihi tare da ganin baiwa Allah da yama kallon baiwa Allah Allah yama baiwa fa fi zalika a cikin wannan wato ka san cewa Allah ma baiwa fa alayka bi tilawati kitabi dan haka na hore ka da kanta littafin Allah hakka tilawati ya kika dan karantawa ka dinga tilawa Qur'ani wa zikrullahi bil lisan wal qalbi na hore ka da zikirin Allah da harshenka da kuma zuciyarka wa kasratu salati ala nabiyil azam da yawaita salati ga manzo Allah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ugulika wa kasratu du'ai na hore ka da yawaita addu'a da nasiha ga hanka wal walidayka kuma ka yawaita addu'a ga iyayenka biyu wanda musulmi na kawai ta addu'a ga musulmi ba kida wal musafiru du'a'uhu mustajabu kazan shi matafi ba addu'a sa ba amsa shi matafi yana kan hanyar tafiya yin addu'a Allah amsa shi daga baki da saboda ka kai mana addu'a wa yustajabu du'a'u inda ruwatul bait kuma ka sani ana amsa addu'a yayin da mutum ke kallon Ka'aba in kaje kana kallon Ka'aba kana addu'a Allah yana amsa mm an dadiya kuma ta kai mana biza ho samu daga kamata ka mana biza mu je faso ɗaya maganar ɗakin ka gani lakan inda ruwayatul baita awwalan farkon kallon ka kaba sanda ka fara zuwa haganta ta da adda da ka ka addu'a nan sai Allah ya ansa inda wa inda la hajar al-aswadi aka na in kaje wajen hajar al-aswadi bakin dutsen nan wulak yawa an ga addu'a nan sai Allah ansa wal multazami aka na multazam kaje multazam kai addu'a wa inda ba wa inda wanda babul baiti haka nan ka zo daidai kofar Ka'aba kada daidai kofar shiga cikin ta nan ma shi ma aka addu'a nan sai Allah ansa wa rukunul yamani haka da a rukunul yamani eh rukunul yamani ka san rukunan guda biyu ne kusurwar hagu daga daidai kofar shiga ka'aba sun ka zage a bangaren hagu a najar asodi sun kai bangaren dama kuma akwai wani wuri yana shi ma shi ba hajar asodi ne a gurin ba amma shi ma za ka daidai sai ta inda hajar asodi yake shi ma dan yanka gurin sai ka ga dutsen ka'aba ne dutsen bulallukan ne ga sunan ba ba riga a nan gurin an yanki nan gurin gaba da an yanki shi to sheke sai ku gama ne manzo Allah ya ce hannun dama Allah ne nan gurin yawwa hadisi aka fitar da
a ne ba zai Allah ba ruwana hadisi rukun ne ma ni aminun la ya ka Allah fada an ga Allah fada rukun ne ma ni yanzu da Allah ne yanzu ga shebara yana fada ai uqabbilu min al-haqqi jalla jalaluhu imana la hazu hazu al-hashi ko aka ne ko ina zuwa ina ina sumbanta hannun daman Allah wani ya ce kaji an yi dingi mai yawa dingi mai yawa annabi ne ya ce rukun ne ma ni aminun la sai kun yamma ne hannun dama Allah ne don nake sumbanta daga ba wata dingire ne aka ba wala bai shaza wa inda babu wa inda babu baiti wa rukul yamani haka na kamar rukul yamani ka addu'a Allah zai ansa wa ta mi zabir rahmat haka na karkashin indarar rahama eh karkashin indarar rahama an ka tsaka addu'a indarar nan kula dai tilo na cikin Ka'aba to shi yake ce indarar rahama in ka addu'a karkashin sa Allah yana ansa wa inda maqam Ibrahim haka na ka zo maqam Ibrahim ka tsaka addu'a Allah yana ansa wa inda Zamzam haka na a wajen rijiyar Zamzam wa inda safa wal marwati haka na safa da marwa din kai da Allah zai amsa wa inda sa'i bainahuma haka na yanda kake kai kawo tsakanin su kana ka bude filin da gazar ganna kai nan kai nan dinnan to in kana cikin wannan maka ta adda da Allah zai amsa wa inda masjidil khaifi haka na an kaje masallacin khaifu mina daidai inda manzo Allah yake sa kafa masa khaima in ya je filin mina a han ran takwas ga wata kenan ana gobe za ta fa arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je nan gurin ana aka yi masa khaimarsa eh ka san su da yake hajjai sallallahu alaihi wasallam hajjin na ban kwana da ake faɗa shi da dai hajjin dai to wannan aikin hajjin an aka kawo masa haima shi sa zaka ji haifu mina dai sufaye nan suke hari kullum suna ka ji kowa ka suke suna ta faɗa haifu haifu haifu me mai shi ne ake can haifu ne ashe da saura hadda wala tawgiya an khaifihi mutahawala kar ku nufi canji daga khaifi ai khaifihi khaifi ya khaifu manzo Allah kenan ba shehu ma ya faɗa wani adiwa ne ya ce shigo maka kai waje tuminan ya haifi minan wani mashi'ar sikiracin ne yalla sai a hankali ba hadda hadda za ku ta tafi wa inda manzilar haifi ko? wa mimina aka na a filin minan gaba ɗayan tama dukkan adda Allah zai ansa ya masallacin haifuwa wa inda arafa aka na a filin arafa da adda an kai Allah zai ansa wal mashi Allah harami aka na mashi Allah haram eh muzdalifa kenan na sanar ma faɗa bil muzdalifa ce wal mashi Allah harami da muzdalifa mashi Allah harami a muzdalifa guri ne dai dukkan wani dutse ya yake cewa mashi Allah haram a filin muzdalifa a nan ne dutsen yake nama to in ka adda na Allah zai ansa nan maza Allah ya tsaya shi da ji wa inda al'aqabati haka na wajen jifan akaba jifan shirin nan akwai akaba ko da akwai kuma jamra guda biyu usta da kuma kubra to akaba din da jamra ta yi tsaye da gaba daya wurin jifa guda biyu da wancan ta akaba duka ukun kenan kowace yanka je kai addu'a Allah zai amsa nan fa aksar fa aksir min addu'ai shi ibrahim yace da dan saka dai wata addu'a fa inna Allah ta'ala sha ubangiji ma a da anbiya ahu wa awliya ahu illa du'a ba abin da ya bawa annabawansa da kuma waliyansu fiye da addu'a wa ma fata halaka babu du'a illa wa fata halaka babu ijabati kuma Allah ba zai bude ma kofar yin addu'a ba ba tare da ya san ya bude ma kofar ansa ba wato Allah ba zai baka ka roke shi wani san ba zai ansa ba saboda shi karantin sa ya kai ya isa kasaita sa ta isa yanzu ko wani sarki ne mai kasaita ka zo kofar gidansa ka taban madanci ta kore ka ta ce wannan sarkin bai kai ba wannan sokon sarki ne Allah bai isa ba ma bai ma isa ba wannan sarkin ma bai isa ba ko ba haka ne ba eh amma in ya isa sai ya kyauta da bajinta ma a taba da ya bi shi to balle Allah tabaraka wa ta'ala balle Allah shi da kofarsa ga sanan ma wagegiya tun daga gabas har yamma fadinta ko babu gate get ma bai mata ma bai ma mata get ba ma saboda sauki kowa shigo aka girma sai aka tsare kai wai wani malami a cikin malaman nan kasar da aka taɓa yi can can wani lokaci mai tsawo tun kafin su shaɗin fodi masu ana ce da shi shau ibrahim fairamma shau ibrahim fairamma fairamma ɗin sunan gari ne can a jihar yobe a yanzu garin yake ƙasar mai dubure shi a sannan yanzu tana cikin jihar yobe to shau ibrahim fairamma ɗin nan to sai ya zama wato makusancin sarki ne na wancan lokaci sarki kasan duk inda malami yake dole sai da wato ita fara in take sai da malamai dole bayan da za a fata zama malami balle da fara in ta wancan lokacin ba zai zama kwalliya ba yanzu kwalliya ce da ko kaga hukunci ake komai ma duk abin sha'anin addini ma duka yana fada ake to shikenan shi malamin faran ma yana yin wani katotan naɗi shirgege shirgege naɗi yake kato akan irin wanda ka turo mana ina gaisuwa ina gaisuwa ta irin wannan shirgegen da ɗan haka yake shirgegen wani irin na majalis zuwa haka to shi ke nan kuma za ka dinga zuwa to to muku sai sarki ne ƙwarar gaske sarki ya yana keɓewa da shi ga shi sai shi yana masa fatawoyi yana masa addu'o'i yana masa abubuwa daga akida yana ma yana karatuwa gwansa Allahu alam ko zai fita yi tafiya ma sai ya tafi da shi to kuma yan ba na iya suka rasa yadda za su yi kasan su kuma ba sa son su ga ka shige sarki da yawa sai sa su neman yadda za su raba shi da shi kusan sun nan yayi yawa ana neman yadda za su kila mara aka ta kai mai ziga ki dauka aka ta kai mai ziga ki dauka shikenan ranan da suka samu hanya dabara sai suka ce ai wannan katin nadin da yake yi sarki hoya hankali ɗan karamin gatari ne a ciki da wasu hukake da wasu da makamai ne ma'ana ne so yake ya samu wata fursa yake so ya samu wata dama yake so ya samu kuma sarki illa to ka san kuma kowa na san duniya nan ba sai ya tafi lahira sarki sai dan ji tsoro to sai dan yi baya baya da malam dan yi baya baya da shi haka har malam kuma kasa gane in yazo ne mu zai iso yazo ne mu iso zai shige sai aka aka ci dan dakata ne sarki bai izini ba ya tsaya shiru shiru shiru ne bai ta abin da ake nufi kawai ta yi tafiya ya kada riga sai tafiya yana yana yana yana watsa to shine yake cewa a taraktu baban la yuhaddu masafatan wa ataitu baban sadda hurban wabu babun ya qulu fala fala taluj wa tawalla min bukhlin wa qillin nan mahadar babu ko zumma hadal babu wai ya tafi yana cewa ne a taraktu baban yanzu ni wani ina hankali na ma shiga to ni ina ma hankali na da wayo da ba ta shiga in kale wagegiyar kofa la haddu masafatan wadda saboda fadin ta ma ba ta da iyaka ko a baka tuba a ce ka aure ya girman ta ma kofa Allah kenan a baka tuba ka aure mana ya girman ta mu gani in baro kofar da ba ta da iyaka tsawo da fadi wadda ko gate ba a yi mata amma wa a taitu baban in zo wajen wata kofa sadda hulba bawabu wanda wani shamaki ki tsare kofa ma ce eh wani shamaki wani sakin kofa ya tsare ce ba za a shiga ba ni na hankali na ma shiga to in ba wacan tona babun wata kofa ta kulu da take cewa la taluj kar ka shiga ba za ka shiga ba wata walla ka juya ka tafi sarki baya san ganin kan min bukhulin wa qillin saboda rowa kawai da karanci domin kaga mutum yana rowa bai da shi da yawa ne eh in kaga mutum yana rowa to abin da ke hannunsa bai da yawa ne amma da yawa ya ji tsoron baiwa hmm ba da yanzu gaba da gaba mai talaka ne ni in ka can baka dubu biyar ga dan ina dan cici da hanci hakan nan ina dan cici da laifi ina ina ina da safu biyar nan ga yadda za ta fita amma ka je gurin dan gote ka ce ga dan dubu biyar ba mai ka shiga wurin sa bai daga bakin kofa wani zai baka tikita ka ta bai guri ba haka ne ba kuma misali yake yi kaga ashe kirru karanci ne ke jarowa amma mutane da shi da ya mai sa ruwa min bukhulin wa killin zumma hada bai sai tunda wannan kofa ni wadare na ma da zanan gurin wadare na ma ni da zanan ma ya tafi shikenan har ki fa dinga aike ya dinga bi kofa malai gidawa akar sai da zai da kar Allah ya taimaka da kamun kafa ya taba wancan malami ya sa tura bai ya dinga tura bai ba sa Allah ya taimake shi to radda ya zada ma ya gane mina ka san wali ya riga ya gane da abin da aka zaka faɗa kansa yana zuwa da ya zauna gaban malai ya fara kwanta rauna ya zauna gaban sarki kai kawai sai kama kwanci raunin ya ta kwancewa ashe allo ne a ciki da tawada da alƙaluma da ya turka sai ne a ciki ne kan karatu saboda shi ewa redi ne ba so yana cikin tafiya wata mas'ala ta fado a rasa gaba kan aiki a kusa shi sa ma ewa redi ne shi kawai da tawada da alƙalumin da allo da takardu da waye duk suna ciki ya zuwa to ka gani sarki dinga da hariya ce ana samun na gaba shi sa gara ka gani da idanka ba wani abu da saka a cikin shirin mutane ne kawai babin ga abin da ke ci saboda karatu ka gari bayan Allah mala to kofa Allah ga tan ta fita sali dan fulla ce kai fa akwai kofa an ce kofa Allah ta fi tsari ce kai jama'a shalifa akwai kofa eh Allah anhu yayin mun ka gani zama da haka dai kofa Allah ga sanan faɗi gare ta in haka ga Allah baka dama ka roƙe shi dama ya shirya an sama ne ya shirya an sama baka zama ka roƙe shi ma ba ma zai bari ba shawar fati da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mar ramana duk wanda Allah ba zai an sha da sa ba zai iza gidan nan ba subhanallah ka gani je ka gwada ka gani har gobe eh ta ba gani je ka gwada ko gobe ka je ka roƙi abin da ka ga dama a gaban ka gani ba sai Allah ya ba mun gode Allah to duk sana ta gaske kowa ya san wuzuziya da abin da Allah ya masa daga baki ne mun gode Allah ba shi kadai bane ko shi dai ta samu koma daga cikin mazajen da za ka ga haka ne mun gode Allah Allah wa futa lahu wa futa laka wa ijaba ba za a baka roke shi ba sai ma an bude ma kofa amsa dama idan wal karimul wahhab saboda shi Allah tabaraka ta'ala shine karimi wanda yake mai yawan bayawa al-ganiyul majid kuma wanda yake gani mawadaci ne shi mai girma ne kuma haza ba da itiqal fara'id wannan fuka kiyaye shi ma ka kiyaye duk wannan bayan ka kiyaye farallai fa ka kyautata farallai fal kullu tabawul lafa'i domin duk abin da zaka yi to yana bin bayan farallai ne in baka yi faralla ba ko ka kwana ibada in kai ne kwana sallah to Allah ba zai da ibada in baka kiyaye farallai ba zai yi nafila ba wa kana azin tilaka ya waladi na maka izini ya kai dana fi ma indi cikin abin da ke guri na min dariqi shaykh radiyallahu anhu na maka izini cikin dariqi shaykh tijani walaysa indi akbaru min haza ka sani banda abin da ya fita banda abin da ya fi dariqi shaykh tijani na ma izinin subhanallahi wa qarraditu anka nama na yadda da kai kuma adidan tamman cikakke yadda wa sallim minni Allah habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaishe mun da masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kaje Madina kuma wajen ziyara ka gaishe mun da annabi kullama da halta alaihi wala tansa wal zikr bara da lokacin da ka samu shiga wurin manzo Allah ko yaushe ka shiga ka ce shi bara na gaishe shi subhanallahi wala tansa wal zikr bara ka kamanta mahaifiyarka kuma ka kamanta mahaifiyarka wata kine biyayya din nan gare ni ka kamanta ta ita ma a ciki wa ikhwatika kaka manta ƴan uwanka su ba ka sa cikin addu'a wa akhawatuka ƴan uwanka mata ka sa su wa ikhwanuka da ƴan uwanka maza duk gaba da fillahi o ƴan uwanka cikin Allah kuma ƴan uwa ke na halala wanda ba jinin ku ɗaya ba kuma kaka manta su ba allazina kasar huququhum alaina wayanda haƙoƙin su ma hasin yawa akan mu suna bin bashi da yawa wasu san da zamu biya su ba sun mana hidima bayan Allah Allah ya dauki nan biyan su da kansa wane mutum da husn zannihim saboda kikkiawan sun da suke mana wa hidmatihim da kuma hidimar da suke gare mu wa bazlihim wal amwala da yadda suke ciyar da dukiyar su cikin mu fad'ullah fad'ullah lahum kai musu addu'a jami'an baki da kake ka roƙa musu Allah wala tunsa jaddaka kaka manta kakanka kuma shi ma a cikin addu'a ka sa shi kaka manta shi samiyaka shine wato takwaranka wanda na sama sunansa mahaifina kenan eh Abdullahi kaka manta kakanka samiyaka wanda yake takwaranka dinnan fa inna kullama nahnu fi domin duk abin da muke ciki duk abin da gamu a cikin sa dinnan hasatun min hasatihi kikkiawan aiki ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan sa kawai mu dinnan dugo ne daga cikin wai ta ta, ta dan hodiyo da yace in kila fi ya bi husn zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrila eh duk kikkiawan sun da ake mun ko me za a faɗa kai na ne bude abu to ku sani ne kun faɗe shi daga cikin kun babbakin kogin jibrilu bin umar shehin sa kenan jibril bin umar yace to ni duk abin da na zama komai da yi ni dugu ɗaya daga cikin kogin sakar to haka mu wannan shi bara ya ce duk abin da gani dinnan to munan kawai kyakkyawan aiki ɗaya daga cikin kyawun ayyukan sa gabada radiyallahu anhu wala sun sabi al ashiyahi kaka mata dukkanin shahunai kaka mata su wa kullal muslimina kaka mata dukkan musulmai ma gabada umman lahu minnatun alaina walle dai wanda yake da baiwa ya mana ta baiwa gare mu ya baiwa gare mu kuma shi shi raja'aka Allahu saliman Allah ya dada kai lafiya wa ganiman Allah ya saka ciriba hajjan mabruran Allah ya Allah ya sa aiki hajjin ka zama karbabbe wa sa'ayan mashkuran ya zama kayi sa'ayi wanda yake abin godiya wa zama magafuran kuma ya zama da maka da abin gafartawa wassalam wassalam ibrahim bin hajji abdullahi ya wane mutum shi ibrahim ga gani saratu wa aida ila alhaji abdullahi ya wasiƙa shehu radiyallahu anhu har yanzu ya zaga alhaji abdullahi ya din dai shi din dai wata wasiƙar daban alhamdulillah wa salamun ala rasulillah ورد الكتاب فلا أدمت أناملا أنيت به حتى تضوى طيبا فكأن موسى قد أئل لأمه وقبيس يوسف قد أتى يقوبا wannan baituka ne guda biyu na Ibrahim Marzuk suna wani mawaki ne eh mu'asiri wanda yake da wakoki da yawa kan san shawara da yana son ta masa baituka baitukan nasu ne shi ya dauko ya fara shimfiɗa a farkon wasiƙa eh ya ce ware da kitabu takarda ta zo lalle na ga an kawo takarda ta iso gare na ga abin da ka rubuto fala adimta anamilan ka Allah ya sa ka rasa wa'annan yan yatsun da suka rubuto wannan takarda eh Allah ya kiyaye min in yatsun da suka rubuta takardar nan ma na ji daɗi ah uniyar bihi wato in yatsun da suka rubuta wannan takarda kenan hatta su zawa ɗiba har na ji sana tashin ƙanshi da kan ta na ji ƙanshi take yi ma faka annan Musa kai na kan saka danna sunan kamar annabi Musa ne kada uidul ummi aka mai da shi gurin babarsa ya haga farin ciki wannan hmm awa nara duhu ilaihi wa zairu min masai na waka Allah gawa bai fa cikin kogi da hannunki amma za mu dawo miki da shi rana har mu sa cikin manzanni ba to radda Musa ya dawo gurin babarsa din nan ya kai ya kai farin ciki wannan to sai na ji kamar haka wa qamisu yusufa kai ka ce riga annabi yaquba ce annabi yusufa ce kada a ta yaquba radda aka zo aka jefa ta akan fuska annabi yaquba din ina sai bude eh ka san gobe da ai rawo mina huzuni sai da idanun ya fari fat saboda bakin ciki da kuka da yake ya daina gani idan sa gaba ɗaya ba baki a ciki ka san kuma ba baki ba ka gani ba wannan baki shi ke ganin to saboda kuka na rashin annabi yusufa sai da idan ya tsiyaye ya zama sai fari kawai amma ran da Allah ya sa ƴan uwan yusufa suka je misira suka gano shi sai ba su riga shi izahu bi qadisi hadha wa alqu ala wajhi abiyatu basira ku tafi da wannan rigar ta ku je ku jefa ta kan fuskar baba shikenan zai tashi idan su zai bude zai dinga gani yanzu ya ta basira wa tuni bi ahlikum wa ajma'ina ku zo min da iyalan ku wada to radda wannan riga ta zo gurin annabi tun daga ne sai fara jokon hinta tun daga ne ne sa tafiyan mulamulai ya fara cewa inni la ajadu riha yusuf wa la atfanidu inni la ajadu riha yusuf wa ni fa ina jiyo kashin yusuf ba da ku ce sare fa nake ba kun sa fada na fada ku ce innaka lafi da raka kadim na fada zai ku ce ina cikin soyayya ta yi ido ha ku ce fada to ba na kan ƙara faɗa haka wala sai in ce muku wallahi ni na je ban sun zuwa saboda rigar na matsowa ne ai ku ana zuwa aka je baya ci da ba na ga muku na sa wannan ku sani ga Allah tabaraka ta'ala ni na san na je wannan abu suka tafi ka sani neman tuba to ma'ana dai radda wannan rigar ta da kake da farin ciki shekaru fiye da nawa ya ma manta da wani wato inda misali su duk sun manta da shi amma ba dan uban yana wannan begen da wannan kukan ba da sai ce ya isa manta da shi da yaushe ya bata yana dan karamin yaro da wuce shekara bakwai ba tara a duniya saɓanin da ake sanda ya ɓata amma sai da ya zama mutum har ya haifi aya ta ga shekarun da yawa sai da ya zama mutum fa har ya haifi aya ba har ya zama sarauta ya zama azizu da sira kafin ya haɗa umar ka san kuto a shekarun da ya to ya shi gidan farin ciki nan to haka na ji sannan ga takardar ka alwaladu ya kai ɗana wa ƙoratar aini kuma sanyi idaniya ta wajen la'il karji kuma ya kai mai yayi damuwa walgain me yayi tsatsa a zuciya a sayidul adibul arib samiyi walidi takwaran mahaifina zusirul garib mawashin sirri wanda yake mai ban mamaki alhaji abdullahi ibrahim bin ibrahim bin alhaji abdullahi bin muhammad imana kai ne alhaji shine alhaji abdullahi dan shehu ibrahim dan alhaji abdullahi yas dan muhammadu asamiyar lam tazirhu ma'rifatan wa inna ma ladasun zakarnaha shehu yace wannan sunaye duk ba sun kara mai wani gima bane dan an ci dan wani dan wani duk ba zai kara bai girma da raza bane kawai dai mun faɗa da mu da daɗin bakin mu amma shi kadai a ce Alhaji Abdullahi ba ishi shi shi kadai din sa kawai Alhaji Abdullahi sa kawai za haka ba sai dan wani dan wani duk wannan kawai dai mun faɗa da jin daɗi subhanallahi ke alaikum assalam wa rahmatullahi dan haka shehu ne ya faɗa halara ba a san an yi rashin shehu ba sai da Abdullahi rasu da yawa kukan da aka nuna sawar da Abdullahi kukan shehu Ibrahim sai ran na aka san shehu ya yi fati amma ko da shehu yau fati ya sauwa ya gari da abdullahi kan kujerar na shi kenan ji ake kawai nan madina dubbata wani zama hankali ya tashi wasu da aka ci bashi alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh matsayin sako shehu malam ya isa ban mamakin ya isa akwai matar da ya taba zai mata gargadi a daki wannan naji sai dira ga ni da shi ya taba zai mata gargadi a daki saboda yana ganin yadda take shehu gani gani ko tana wasu abubuwa da hakan nan dai ta dan ganin dai ai kawai ka san an ga an saba miji da mata malam ai duk ba wannan ta dan wani dan tattada kan hansha a sha abin nan yana wa da Abdullahi daci sai ta shiga wajen ta je same ta ce ke ina so in in ja miki kunni abubuwan da ke yaushe ku sai eh yawa ina ja miki kunni fa abubuwan da ke yaushe fa ya kamata ki san abin da ke ladabi fa kaza fa kaza kaza kaza ka ji wannan dan kada dan nawa haife na gaba kaza gaba kana haife ka gaba na gaba kana ni za ka ga wannan magana ce ke to na saki ki kawai sun sa tsariya ta shewa hey lalle wannan raba wa lacin lai kawai ta ce wajen shau na zama shau ka ji wani abu da abdullahi wai ka zaka zaka shi mai faru ne wani zuwa yau wani amu da wani zai fara wai ka zaka zaka zaka wani da sawa ya suke ne shi haka ya ce ya fara dai ko ya ce ba a cikin ku ya faɗa dai gwada ya faɗa shi ai ta shi kenan wala mara ka bawa zai kenan an gama fa ta shi kenan ba ta san matsayin sa gushe mu bane la haula la quwwata illa billah sai Abdullahi ba sabani la kai sai ni minkum kitabun takarda ta zama mun mai girma daga gare ka wasirtu ala balin eh wasirtu ala balin min kulli ma sharahtu kuma duk abin da kuka sharhanta a cikin takardar nan wato ya tsaya mun a rai sosai fiye a cikin takardar waƙar talaƙaitu ma'ara isi ittihadi mali waƙar talaƙaitu ma'ara isi ittihadi mali wata faƙa fil mawdu to mun haɗu da shugaban ƙasar mali kuma mun daidaita akan wannan magana da ka rubuta mun bakin mu ya haɗa akan abu ɗaya mun yanke shawara akan abu ɗaya kadana ala anfusina nusasin dinina mun yanke wa kanmu da kanmu ni da shi mun yi signing agreement cewa za mu taimaki addinin musulunci ni da shi duk mun yi yarjejeniya kan haka Allah ya tawalla alaina man laysa musliman mun yanzu mun yarjejeniya cewa ba za mu bari ba wanda ba musulmi bai zama ya shugabanci mu wala afirkiya ko duk afirka gaba daya ba za mu bari ba wanda ba musulmi bai zama ya shugabanci ta wa ka anni fi rahatul bal li wa'ad zalika ar-ra'is to gani gani ma cikin zuciyata cikin haske take da ma ina cikin farin ciki saboda alƙawarin da wannan shugaba ya mun wal mukha'il tadullu ala suqudi wal mukha'ili tadullu ala suqudi amir al-istimari min kulli waqa'i wannan yana nuna irin dabarun da muka dauka yana nuna cewa lokacin wato karewar mulkin yan mulkin mallaka ya zo ƙarshe kawai walawabdul magaribi ya sunna gadan al'arbiya kuma tawagar yan maroko su ma za su iso gobe laraba ila da kar za su zo da kar wasau rasulu wabdan libak abaltim da sannan za a aika takardar aika wato tawaga da za ta tare su wa ata hayyau li wasulihim ila madinati kawla kuma zan shirya musu hanyar da za su zo su iso birnin kawla madina da su wa sabo qabiluhum bima yaliqu min ihsani da sannan zan tarbiye su da duk abin da ya dace da su daga kyautata zan musu goma ta ta'azziki hal zawul ihsan illa ihsan saboda kyawun kamata ya sakamakon kyakkyawa abai zama kyakkyawa shi ma wa in fatakum haza idan ma ba ku samu dama kun zo mun yi wannan zama da ku ba gobe wato in baka iya dawowa ba don shi Allah zai yana cikin tafiya san da ya mutu takarda to ma baka iya isowa ba har mun yi wannan zama tare da kai da tarabu baki da tare da kai da baki da famdi fi muhimmatika to ka zarcewa matsala ka cigaba cikin abin da muka dora ka kai wasu na kafi kama huna bi haulillahi sannan zamu isa ma abin da ke nan mu za mu yi wannan amadadin kai kuma kai wancan amadadin mu aha wa quwwati wa in qabalta alhaji ababakar idan ka samu hadara da abubakar fajirus ma'ahu kullum mawdu'in ku zauna ku tattauna duk mawdu'in gaba ɗaya da shi ku zama tattauna mawru'an gaba ɗaya da shi wala sai ma mawdu al-faruqi musamman ma mawru'in wato magana da shafi wannan al-faruq allazi farqa al-masihiyata min jadid al-faruq wanda bai da fita daga kiristanci ba dinnan wannan faruku haka shi ya faɗe shi kawai amma mai rubuta wannan littafi ya ce yana zaton a waki ne wani mutum ne washi in waki wanda yake kirista ne asali kuma in yamari ne suna san unwaki shugaba ne na coci gaba daya a lokacin to ya bar kiristancin ya bar masihiyancin ya dawo musulunci kuma ya hudawa suka taso masa kiristancin suka taso masa daga gida akwai kisa sacen baya an taɓa yin ta cikin a makaddama wani tamu an dan kawo magana su haka shi wani dalla ya tsaya masa kuma shi ma tsaya shi duk gaba gida to ku zauna ku tunan nan game da shi ha huwa yuharibu ra'sa ma yasqu ba gazaban ala da fil islam domin yana nan kamar yadda muka samu labari shagabannin wato majalisar quba mai ke cewa shagabannin shari'a suna ya kasa saboda ya shiga musulunci ya bar kiristanci na su dawo shari'a iri iri da sauransu ana tuhum ya asa tuhuma tuhumi wa amru safari nas'alahum fi takhfifi lamarin tafiya kuma za mu yi kokari da za mu sauƙaƙe masa hanya ya zama ba su shawuya ba wata kuma ta'alima tafi ba mako inda alhaji alwaziri alkanawi to sannan kuma karantarwa da zamu dasa rika yi zamu sata ne a gidan alhaji alhaji alhaji dan waziri a bamako mutumin Kano ne alhaji dan waziri ya koma irin mutanen masu fataucin harkar goro waye tarkace da irin wannan can zamanin nan ko gyada ko nawo to har ya zama ya tare a mali a bamako ya tare a nan wanda a gidan sai zama nan ne gidansa shi masaukin shehunne da suke tafiya kaulaha da masu zuwa kawo laha lokacin ta mota ta bayan an jina ake fara zango ya muku hidima sha ta arziki ku wuce ku tafi to haka aka dinga yi duka baki da to shi alhaji dan waziri kenan wa sallim minni ala rafiqaini asharif wal musamma wasami ibrahim kuma ka gaishe min da wayannan yan tagwayen guda biyu da sharif shine shehu mai sibu radiyallahu anhu da kuma dan uwansa ibrahim wanda yake takwarana aka shehu yake ga masa dama sami yake ce masa shine shek shari'a ibrahim haidara ko shari'a ibrahim haidara wanda sai ya zama wurinsa shi ma haka akwai abubuwa da kisoshinsa da yawa dan uwan shehu mai sibu din ne radiyallahu anhu duka baki ɗayan su sharifai ne jikokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam an bi maka su wa yan kala waldu muhammad al-habib ma'akum idan dan sama muhammad al-habib tare da ku ila ana har yanzu fa sallimu minni to gaishe mun da shi sallimu minni alaihi wallahu yunjihu maqasidakum Allah ya sa duk manufarku ta zama ta cika da abin da kuke nufi din ya zama an kammala wa ya hafazu kuma Allah ya kiyaye ku wa ya tsara kuma Allah ya datar da ku wa ya rzuku salimina Allah ya dada ku lafiya ganimina ku ciyo riba wa salam Ibrahim bin Abdullahi alkaula shi rafa Allah bi amin mu'idan salami ala man laqita min ahbabi ina ƙara jaddada sallama ga duk wanda ka gamu da shi daga masoya fi akara a garin akara duk wanda ka da shi ga shi mun da shi cikin masoya ko kuma shi da garin kuma shi wala gos haka na alaika sun kaje duk wanda ka gaba da shi cikin masoya ya ƙara zama ga isuwa ta wa gair da wani wannan da inda ka shiga dan kai hada masoya na ga shi su wassalam katibuhu a alahu mulahu alhamdulillah fatan sal fat الرحمن الرحيم كده اللهم صل على الفاتحه على الصلاه يا رب بذاته وبصفاته وكلنا بذاته الآلات سجل قلوبنا على الإيمان وزادنا لعمل الإنسان انظر إلينا وانصرنا